الحمد لله الذي جعل لعباده مواسون يقتربون إليه فيها بأنواع الطاعة فيغفر لهم ذنوب ويرفع لهم درجات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له حكم فقدر وشرع فيسر ولا يزال يفيد على عباده أنواع البر والبركات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أول السابق إلى الخيرات صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين كانوا يحفظون على طاعة ربهم في جميع الأوقات ويقصون أوقات الفضائل بالمزيد من القرابات وسلم تسليما كثيرا أما بعد عباد الله فهذه الخطبة تتكلم على بشارة بقدوم شهر رمضان المبارك أيها الناس أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أنه يجب على المسلم أن يعبد ربه ويطيئه في جميع مدة حياته قال تعالى وأبد ربك حتى يأتيك اليقين قال بعد السلف ليس لعمل المسلم غاية دون الموت وينبغي له أن يخص مواسم الخير يمزل اهتماما واجتهادا وقد جعل الله مواسم للعباد للعبادة تضاعف فيها حسنات أكثر من غيرها ومن هذه المواسم شهر رمضان المبارك الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فيا له من موسم عظيم الشعب وقد قرب حوله عليكم ضيفا مباركا ووفودا كريما فاستقبلوه بغبطة وسرور واشكروا الله إذ بلغكم, إذ بلغكم إياه واسألوه أن يعينكم على عمل الصالح فيه واسألوه القبول وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الله ببلوغ رمضان فقد روى الطبراني وغيره عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ببلوغ رمضان فكان إذا دعا فكان إذا دكل شهر رجب فقال اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وكان سلف الصالح يدعون الله أن يبلغهم رمضان فإذا بلغهم إياه دعوا الله أن يتقبل منه وكان صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بقدوم هذا الشهر المبارك فقد روى ابن خزيمة وبيهقي وغيرهما عن سليمان رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم شعبان فقال أيها الناس قد أضلكم شهر عظيم مبارك شهر فيه ليلة القدر خير من ألف شهر جعل الله صيامه فريضة وقيامه وقيام ليله تطوعا من تقرب فيه بكسلة من كسال الخير كان كما كان كمن أدى فريدة فيها سواه فيما سواه ومن أدى فيه فريدة كان كمن أدى سبعين فريدة فيما سواه وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة وشهر المواساة وشهر يزداد فيه الرزق ومن فطر فيه سائما كان مغفرة لذنوبه وإتق رقبته من النار عباد الله وكان له مثل مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء قالوا يا رسول الله ليس كلنا يجد ما يفطر به السائب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتي الله هذا الثواب لمن فطر صائما على مزقة اللبن أو تمرة أو شربة الماء ومن سقى صائما ساقه الله عز وجل من حوض شربة لا يظمأ بعدها حتى يدخل الجنة ومن كفف عن ملوكه فيه غفر الله له وآتقه, وآتقه من النار حتى يدخل الجنة وهو شهر أوله رحمة ووصله مغفره وآكره إتك من النار فاستكثروا فيه من أربع كسال كسالتين تردون بهما ربكم وكسالتين لا غنى بكم عنهما أما كسالتين اللتان تردون بهما ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرونه وأما كسالتين اللتان لا تغنى بكم عنهما فتسأل الله الجنة وتعوذ من النار اللهم إنا نعوذ بك من النار ونسألك الهدى والتقى والأفاف والغنى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan kuduba tana magana ne dangane da abin da ya shafi gabatowar watan ramadan bayan gode wa Allah wanda ya sanya ga ibadin da ya sanya ga bayinsa wani lokaci da suke kusatuwa zuwa gare shi da wasu nau'uka na yin da'a yake musu gafara daga zunubansu yake daga darajarsu na shaida babu abin bautawa da gaskiya sai Allah wanda yake hukunci ya kaddara al'amura yake kuma shar'antawa kuma ya sawwaka baya gushewa yana lullube bayansa ko yana kwararowa bayansa da nau'uka na yin da'a da albarka na shaida annabi Muhammad mandan Allah ne bawansa ne shi ne kuma mafiyin gaggawa zuwa ga aikin alkhairi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da alayensa da sahabbansa wanda suka kasance suna kiyayewa dangane da da'a ga ubangijinsu ga dukkanin lokuta ya kuma keɓe lokuta masu falala don ya zama bayi sun samu wani lokaci na ƙarin kusanta zuwa gare shi tsira da amincin Allah su tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan haka ya ku mutane ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah madaukakin sarki ku sani lalle ya wajaba akan musulmi ya bautawa ubangijinsa yayi masa biyayya a dukkanin tsawon rayuwarsa don haka ne ma Allah madaukakin sarki yake faɗa a cikin alkur'ani ku bauta wa Ubangijinku har sai ranar da mutuwa ta same ku, kowa ya doge da bautar Ubangiji har sai ranar da ajalinsa ya ƙare. Sashin magabata suka ce, Babu wani al'amari da ya zama ƙololuwa a wajen musulmi da zai yi ta yinsa ko ya bar shi yana ta yin wannan abu ƙololuwar abin da zai sa ya bar wannan abin shi ne mutuwa ya kamata ga dukkanin musulmi su sani cewa lallai Allah ya ware musu wasu lokuta na alkhairi wanda ya kamata himmarsu ta ƙaru ƙoƙarinsu ya bunƙasa lallai Allah ya sanya wannan lokuta na yin ibada ba don komai ba sai don ya ninkanka muku ayyukanku na gari da kuke yi wanda ya saba da sauran lokutan da kuke yi na ibada yana daga cikin lokutan da Allah ya keɓe shine watan Ramadan mai albarka wanda a cikinsa ne aka saukar da alkur'ani don ya zama shiruwa ga mutane da kuma bayani na wannan shiryar da kuma rarrabewa tsakanin ƙarya da gaskiya. To wannan wata falala ce mai girman sha'ani ga wannan wata kuma gare ku ku bayin Allah. Lalle ya kusatu zuwa gare ku wani baƙo. Wannan baƙon mai albarka wanda yana tafe da karamci shi ne watan Ramadana. Ku karɓe shi tare da annashuwa da jin daɗi da farin ciki. Ku gode wa Allah idan wannan lokacin ya zo zuwa gare ku. Ku roƙi Allah ya taimake ku a cikinsa da yin aiki nagari. Ku roƙi Allah kuma bayan kun yi aiki nagarin Allah ya karɓi aikinku. lallai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin addu'a yana roƙon Allah Allah ubangiji ya kai shi zuwa ga Ramadan hakika barani ya rawaito hadisi da waninsa daga Anas dan Malik Allah ya da shi ke cewa lallai manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kasance yana yin addu'a don Allah ya kai shi cikin Ramadan da imani Allahumma ballighna Ramadan bil iman ya kasance idan sha'abana ya zo a idan rajaf ya zo yana cewa ya Allah kai mana albarka a cikin wannan rajaf ɗin da sha'aban ka kuma sadar da mu cikin ramadana hakanan bayan Allah na gari suna yin addu'a Allah Ubangiji ya sadar da su cikin ramadana suna masu imani idan suka sadu zuwa ga ramadan ɗin kuma suna roƙon Allah Allah Ubangiji ya karɓa musu ayyukansu. Manzala sallallahu Alaihi wasallam ya kasance yana bushara ga sahabbansa da gabatowar watan Ramadana mai albarka. Domin an rawaito hadisi daga Ibn Kuzaima da Baihaqi da wasunsu daga Sulaiman radiyallahu anhu Allah ya da shi yake cewa Manzala sallallahu Alaihi wasallam ya mana kutuba a ranakun ƙarshe na sha'aban yake cewa, Ya ku mutane, lalle ya lullube ku wannan wata mai albarka, ma'ana ya kusanto zuwa gare ku ya lullube ku wannan wata mai albarka. Wannan wata wanda a cikinsa ne akwai lailatul kadari, wanda alkhairin wannan lailatul kadari ya fi watanni dubu. wata dubu kuma shekaru tamanin da wani abu ne ce lalle Allah ya sanya muku yin azumtarsa ya zama farilla ne a gare ku tsayuwa a cikinsa ya zama taɗawu'i ne aiki ne na lafila duk wanda ya kusanta cikin wannan wata na ramadana da wani aiki daga cikin ayyuka na alkhairi ya kasance kaman wanda ya ba da farilla ne a cikin watannin da ba shi ba duk kuma wanda ya yi aikin farilla a cikin wannan watan to ya kasance kamar wanda ya ba da farilla guda saba'in a cikin watan da ba shi ba wannan wata ne na haƙuri domin za ka sha yunwa da kishirwa da ƙauracewa iyalai da duk abubuwan da mai azumi yake yi da barin yasasshiyar magana da barin duk wani abin da zai bata maka azumi to shi kuma haƙuri ladansa aljanna ne wannan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ne yake yi wa sahabbansa kutuba akan wata ramadan yake cewa shi wata ne na yalwatawa in kana da dama ka yalwatawa iyalanka ka taimaki al'umma ka yalwata musu da abin da Allah ya baka na aro duk wanda yake da dukiya ko lafiya ko ilimi ko wani abu da Allah ya bashi aro ne Allah ya bashi akwai ranar da Allah zai karba ko ya karbe shi wata ne da a cikinsa akwai ƙaruwar arziki idan kana neman arziki to ka sake arziki ka yalwata wa bayan Allah a cikin watan akwai arziki duk wanda ya ciyar da wanda ya azumi ya shayar da shi ya ba shi buɗe baki to wannan buɗe bakin zai zama gafara ce dangane da zurbanka kai da ka ciyar da mai azumi kuma zai zama ‘yantuwa ne gare ka daga wuta, kuma ya kasance gare ka kai kana da kwatankwacin ladan mai azumin bayan wa'ancan bonus. Kankare ma zunubanka, an ‘yanta ka daga wuta, sa'an nan kuma kana da kwatankwacin ladan da Allah ya bashi shi wannan mai azumin. sai sabbai suka ce ya manzan Allah ba kowa ne daga cikinmu ya samu abin da zai ciyar da mai azumi ba da gaske ne mu ma a yanzu ba kowa ne ya samu abin da zai ciyar da mai azumi ba sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah yana ba da lada yana ba da sakamako ga dukkanin wanda ya ciyar da mai azumi kwatankwacin kurɓa ɗaya ta nono ka ba shi kurɓa ɗaya ta madara ko ta nono Allah zai baka lada ko kuma ka ba shi dabino ƙwaya ɗaya Allah zai baka lada ko kuma ka ba shi shan ruwa ɗaya kurɓa ɗaya ta ruwa Allah zai baka lada wannan ga abin ga wanda Allah abin da ya hore masa kenan yake da shi shi zai iya ciyarwa wallahi idan kana da abin da yafi haka ka ciyar to kai ma zaka samu ninki idan kuma kai wayo kake ciyarwa to kai ne kai hasara ba kowa ne ya hasara ba wannan gabar ta ƙarshe kurba ɗaya ta nono kurba ɗaya ta ruwa ƙwaya ɗaya na dabino ga wadda abin da Allah ya hore masa zai iya bayarwa kenan iya samunsa kenan amma kuma kai in kana da shi kace za ka iya samun wancan da yake shi Allah ya rage masa samu to kai da ubangijinka Allah ya ganka duk wanda ya shayar da mai azumi Allah zai shayar da shi madaukakin sarki a haudun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai shayar da shi wani sha na ruwa wanda idan ka kurbi wannan ruwan har abada kai da jin ruwa kuma zai shigar da shi aljanna duk wanda ya tausaya wa wanda yake a ƙarƙashin mulkinsa ɗan ƙwadago ko bawa ko bara ko ma'aikaci ko waye da yake ƙarƙashin mulkinka sai ka tausaya masa saboda zuwan azumi to Allah zai gafarta maka kuma zai ‘yanta ka daga wuta kuma zai shigar da kai aljanna. Mala ce, shi wata ne farkonsa rahama. A farkon wannan wata mai zuwa in Allah ya kai mu nan da kwana ishirin da wani abu, a farkonsa akwai rahama. Tsakiyarsa akwai gafara. Ƙarshensa akwai ‘yantawa daga wuta, abubuwa guda uku, farko rahama, ƙarshe gafara, a tsakiya gafara, ƙarshe ‘yantawa daga wuta. Allah Ubangiji ka samu na daga cikin wa'yanda za a yi wa wa'yannan abubuwan guda uku gaba ɗaya. Ku yi ƙoƙari, ku ribaci wasu abubuwa guda hudu a cikin wannan wata. Abubuwa guda biyu, idan kun yi su Allah zai yarda da ku. Abubuwa guda biyu kuma ba za ku wadata dangane da su ba ba ku da wadata dangane da su amma al'amura guda biyu wanda idan kun yi su Allah zai yadda da ku su ne ku yi ta faɗin kalmar shahada fa shahadatu Allah ilaha illallah kai ta faɗin la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah na biyu kuma kai ta istighfari wa tastaghfiru zunubanku ku ta neman gafarar zunubanku wayannan su ne al'amura guda biyun farko wanda idan kun yi su a cikin watan Allah zai yarda da ku amma al'amura guda biyun da ba za ku wadatu da su ba su ne ku yi ta roƙon Allah aljanna ku yi ta roƙon Allah Allah ya nesanta ku daga wuta ba za ku gushe ba kuna ta yi har sai ranar da Allah ya karɓi rayuwarku ka tsince ku a cikin aljanna Allah ya nesanta ku daga wuta lalle wannan wani bonus ne wata gara ɓasa ce da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam yake faɗa mana mu sani kusatowar wannan wata da yawan mutane suna shiri wanda shiri kawai suke yi irin na al'ada shiri kawai suke yi irin na halin da suka tsinci kansu ba irin shirin da shari'a ta ce ɗai ba idan kana da dama shirin da za ka yi shine shirin yaya za a yi ka samu aljanna yaya za a yi da kai da duk wadda ka isa da shi ku samu aljanna yaya za a yi ka shirya don samun rabon da ke cikin wannan wata kada ya zamanto shirin da kake yi ya zama shiri ne kawai na iya abincin da za ka cika cika cikin kaka ka sayar ko na tsumman da za ka sa ya yage ka jefar don duk akwai wannan lokacin daga zanar da ka ci abinci dukkan abincin da ka ci daga lokacin da kake cinsa ne ka san mai daɗi kake ci daga ya wuce nan daga ya bar nan bakinka ya wuce makogoro maganar daɗinsa ya ƙare idan wancan ya ci mai ɗaci kai ka ci mai zaƙi a lokacin da kuke ci ne shi yake jin mai ɗaci yake ci kai kake jin mai zaƙi kake ci amma da ya wuce watakila amfanin da zai muku kusan duk ɗaya ne in yunwa yake ji ya masa amfanin yunwa kai ma yunwar kake ji zai maka amfanin yunwa amma ka yi tanaji don me don amfanar da gobanka domin wallahi wannan watan wata ne da albarkar da ke cikinsa Allah kaɗai ya sani sai ɗan abin da aka tsakuro ake faɗa mana. Da aka mi iya bakin ƙoƙari, kar ya zamanto watan ya zo, kuma mun yi amfani da shi da ba yadda ya kamata. Mun ribace shi ba ta yadda ya kamata ba. Domin za ta iya yiwuwa jama'a. Idan ka shiga Ramadananka ne na ƙarshe, in kalli satin nan da ya wuce, satin nan da ya wuce ni dai mace-macen da na san an yi sun fi guda goma wani kuma lafiyar shi kalau ya fito yana hanya zai tafi wajen hada-hada mota ta buge shi ba zai isa ramadana ba alkhairun wancan ramadan ɗinsa ne kawai in yayi ya shafe shi ni da kai da ya rage kwana 20 da wani abu ba mu da tabbas za mu isa ko ba za mu isa ba idan Allah ya sa mun isa mu iya bakin kokari za ta iya yiwa ramadanan mu ne na ƙarshe mu ciyar mu duk abin da ya kamata wajen taimako da taimakawa na bayan Allah domin za ta iya yiwa bankwana kake yi da duniya da wannan ramadan muna roƙon Allah dukkanin waɗanda suka rasa ransu da wannan satin da dukkanin sauran musulmi ubangiji Allah ka ji kansu Allah ka gafarta musu Allah ubangiji ka ji kansu Allah ka gafarta musu Allah ubangiji ka kai haske kaburburansu ya Allah muna roƙonka Allah ka zaunar da wannan ƙasa ta mu lafiya fitintunin da ke cikin wannan ƙasa ta mu muna roƙonka ya Allah Allah ubangiji ka zaunar da wannan ƙasa ta mu Allah ka kare mu ka ceto mu daga cikin wayannan fitintunin da ake ciki a wannan ƙasa ta mu ya Allah ya Allah muna roƙonka wannan jiha ta mu ubangiji Allah ka zaunar da ita lafiya wannan karamar hukuma ta mu ya Allah ka zaunar da ita lafiya ya Allah dukkaninmu muna da bukata ya Allah ka san bukatanmu wacce muka ambata da wacce bamu ambata ba ya Allah kai ka halice mu mu bayan ka ne ka san bukatar mu ya ubangiji ka biya wa kowa bukatarsa ya Allah muna roƙonka ka biya wa kowa bukatarsa ya Allah marasa lafiya musulmai da ke gida ko asibiti ubangiji Allah ka ba su lafiya ya Allah idan ba za su tashi ba ya Allah bayan ka ne ka sa su cika da imani ya Allah ya Allah muna roƙonka ka sa mu kyakkyawar ƙarshe ya Allah ka sa mu kyakkyawar ƙarshe inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita wa rahimta wa barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaykum ila salatikum wa